الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba biyar ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna wannan littafi mai albarka na al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan inda muka yi darasi guda 230 daidai za mu tafi darasi na 231 hadisi mai lamba ta 1557 muna cikin kitabu fada'il sahaba muna cikin babu ne fada'il ali ibnu abi talib radiyallahu anhu a wannan masallaci mai albarka na Huzaifatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu ma a wannan masallaci mai albarka na Huzaifa da ke unguwar gandun kundila gandun albasa inda muke gabatar da wannan karatu a kowace talata bayan magri za mu dora a kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da bakwai ماليتي الحديث ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون عن سهل بن سعد رضي الله عنهما هو رضي الله عنه عن كربورة سهل بن سعد الله يقارى متى إبدال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جعل الكراد أمين صلى الله تبتع قريب ينا فتا يوم خيبر فأنا دعك يأتي خيبر ranar lahadi na faɗi wacce rana aka yi kai ba a shekara ta nawa yakin kai ba wannan lahadin da ta zo mun faɗa a tafsiri a shekara ta nawa aka yi yakin kai ba shekara ta sulhu da biya ne aka yi shekara ta shida shekara ta nawa aka yakin kaiba na ta sha biyu annabi ba ma ya duniya lokacin shekara ta bakwai mun faɗa cewa har muka ci a ƙarshen watan zulhijja da zulƙa'ada ko zulhijja aka yi ne aka yi filin hudaybiya farkon watan ko kuma farkon wata ƙarshen watan kuma muharram na shekara ta bakwai aka yakin kai ba to shi ne to sai ce annaba alaihi salatu wasalam ya ce la'udiyan na rayaka rajulan gobe zan bada tuta shine a raya ga wani mutum gobe zan ba da tuta ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadihi wanda Allah zai yi buɗe zai ba da nasara a hannunsa za a yi nasara akan Yahudawa Yahudawan Khaiba ta hannunsa za a yi nasara fa kamu yarjuna lidalik sahabbai suka miki annabi ya faɗi wannan kowa ya miƙe yana ta wato fatan Allah madaukakin sarki ya tashi za a bawa to da domin annabi ya faɗi cewa za a yi nasara al-fathu bi ma'anan nasr inna fatahna laka fathan mubina to al-fathu an-nasr yake nufi nasara cewa za a yi nasara kaga wannan albishir din kowa zai so ya fara a hannunsa kuma ba a yi ginin waye ba to sai ce faɗa mu yanzu na da jari duk sahabbai suka komi ke suka tafi gida kowa yana fata haka ayyum yu'da cewa waye a cikin su za a ba shi waye za a ba shi wannan tutar fagadau wa kullum yarju an yu'da suka waye gari dama da daddare ne kowa ya yi sammako shine fagadau suka yi sammako kullum yarju an yu'da dukan su suna fatan a basu wannan tutar kowa yana so ina ma shi ne faƙala ana haka sai ce aina ali ibn abi talib annabi ya ce na sai da ali shi ne abin da wani yake cewa rabon kwado baya hawa sama ba kai a gurin yau ba kai ta ni kauya kana duk abin da yake rabon ka ne wallahi sai ya same ka amma ba mafi yawancin mu wato muna karanta ne muna biya amma ba mu ga mai yadda ba amma in mutum ya yadda ai ka ga ba yadda za a yi wato na farko ya yi wa wani hasada ko kuma ya damu kansa amma in ka yadda kowa da rabansa kowa ɗabi'ar bahaushe za ka ga musamman tun da mu ta mu muka sani yanzu da za a zo na a irga mu a ce mutum da wani mutum hamsin to sai a fito da raba hamsin wallahi da wani ya kokawa kaga dai guda hamsin ce kuma kowa zai samu baya hawa sama baya hawa sama yana na inda yake za ka za ka ga ya samu abinsa na kar wani ya ɗauki dauki ma ka ga an muguwar ɗabi'a kenan ana ba da wani misali ko ne yaushe na cewa wani ba Allah yake suna cikin mota suna tafiya kawai dai irin wani ƙwaro wasu suka ce bara ce ji ta fada musu mota ka ana irin take gilas dan ya kuce kamar kudaje ko sauro haka aka yi wannan ƙwaro take wuta tun daga nan da in an yi an bude saboda iska sai dai a mai arbi ta ki fita bata tashi fita ba sai da aka ji ko ko yobi ko ballo ana tsaya a wani guri ko baran nan ta fito tana tsaya wani kadan gari ne ba dai da ita eh abin da ne daga nan Allah ya ce akai ba to shi ko da yake Allah da kake ganin sa hakimin ne eh hikima ce ne duk inda rabon ka yake wallahi sai ka samu sai ka same shi da alwahabu din ai as-samadu alwahab ne biya kowa bukata kuma mai bayarwa in kai da zai bayar to zai baka in ko kai da zai kare ai ne kai bari mai sauri kai ya kare to shi ke rai ke dan yaro gare ka haka kawai kai baka taba wannan abun ba wata haka kawai wani ya kira ta ya ce ka turo da akawun ba ta yi ba ba ba ba wanda kai ba haka kawai to yadda da kai da Allah shine ne tun kuɗo ne ba ka ko kai ku haɗu da wani ya ɗau wani abu ya ba ka irin wannan ne in kai da Allah yana yi to zai ba kuma kai da baya yi shi sa annabi ya ba da wani kadiri babban misali cewa da za ku yi dogaro da Allah irin yadda haka tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr annabi yace da sai Allah ya azurta ku kamar da yake azurta tsuntsu ya tsuntsu yake da zudu kimasa duk da tabaru yanzu a gida ya je ya da ziyara gani da safiya da asuba an kare ka ka taba kamo da tabara ka taba kullun ta kai zaka ji ba komai shi za ce da yawan kaji ai kafin safiya da yi ya narke gaba ɗaya sun zuwa da shi ba komai a kullun da zaka samu har jariri har wanda suke lura za ka kafin zafiya ya zama narkewa ya bi jiki wata rufa bi dara kaga ya fito ba komai amma in yamma sai ka je ka kama tsuntsu a cikin kyautar ka taba kullun da zaka yi a cike annabi yace da za ku tawakkali irin nasu to da na azurta kamar yadda nake azurta su zama ina yace don yi za abu dai mai wahala gaske to ka da da albaya gurin a ai wata ran akwai ɗaya daga cikin iyayen mu ya taɓa ba da misali shi ma irin wannan wani mukami da ake nema gaba ɗaya an so suna da yawa amma da yake rabon nasa ne duk masu shigewa ga wanda na kankanewa ba su aka nema ba shi aka kira aka ba haka Allah yake yi haka Allah yake yi to wannan shi ne to kaga sai da alwaya gurin fakila sai aka ce da shi yake ki an yayi yana ciwon ido shi ciwon ido yake a lokacin ma fa amara fa du'iya lahu annabi ya bada umarni yace a ji a kira shi kaga ai in aka ce bai da lafiya sai a ce to ku kyale misali yace a kira wuri duk da bai da lafiya sai an bashi ofa eh fa ba zaka bi ainihin yana zuwa sai annabi ya mato bi a idan eh fa bara a makanan wane mutum yana yi wani addu'a kawai sai ido ya warke sallallahu alaihi wasallam a taka hannu wula ne kun bihi shehun in ka kalli da ma ɗauka za ka bai taɓa samun matsala da shi ba ba ta da shi yake to yanzu an ba shi tuta duk masu sallar dare har da wanda suka rika sallar dare suka fara suna ƙorafi saboda haka ga wanda aka ba shi bai ma san fa yi alƙawarin ba ba lokacin social media ba ne da a tattara ba ya an ce gobe za a yi kaza me ba ana ba shi da faɗa da yake nuqatilu ma hatta yakunu mithluna mithlana ya rasulullah za mu yaƙe su ne tun sun zama irin mu ya tambaye annabi mu je mu yaƙe su tun sun zama irin mu wane mutum eh faɗa ne da yake ala rikili sai annabi ya ce da ya abu sannu ba a hankali ka san in aka ce ba ku jiya da ƙananan shekaru to dole sai ya yi amana sai ce ka bi sannu sannu ba a hankali ala risilika musannin sannu hatta tanzila bi sa'ati kuma inda nake baka har sai ka sauka a farfajiyar su in ka fara tafiya ba za ka da ko ina waje ka je tsakiyar farfajiyar su kai da da zara bi sa'ati wa sa'a sabahul mundarina kuma ثم يعود الى الاسلام abin da nake ba in ka je ka sauka a farfajiyar su to ka kira su zuwa ga musulunci wa qabiruhum bima yajibu alayhim ka ba su labarin abin da yake wajibi a kansu fa wallahi ga hadisin nan da ake biya yara kun ji yadda yake adalin dogon hadisin to sai mu biyo daga kan nan ya ce fa wallahi na rantsi da Allah la an yuda bika rajulun wahidin a wata ruwayar la an yadi Allah bika rajulan wahidan duk ruwaya ce ne kyau la an yuda bika rajulun wahidun da Allah zai shirye da mutum ɗaya ta hanyarka khairul laka min humurin na'am ya fi a baka jajayen raƙuma a lokacin ba abin da ya fi jajayen raƙuma daraja kamar a yanzu a ce ya fi a baka ne a mota wace mota ce zama mala alfurawan kai ne dan mota sai ba ji yake ba ce ma akwai yayata wata tana nan waye wata naji wata direba tana faɗa wa miliyan 80 ko da uku ci aka ce ai wanta tana hawa a celebrity din jiwa ba ka ga malam sai zo ga haka ya ba ba ka babbar mota da take ko a ce ya ba ba ka jirgin sama ce Allah ya kiri mutum da ya hanyar ka shi za idan mutum ya fahimci karantarwa ko kuma za ka yi ta dan Allah alkhairin ta yana da yawa wallahi alazim ba wani abu da ya yi ta alkhairi babban asara ce a ce kana karantarwa amma kawai kurin ka duniya in kai wannan ka tace idan kai dan Allah ba duniya ba ba ana samu to dan da yasa sai ka lufaci wani Allah kawai ka lufaci Allah ba uwanka da wani abu sai Allah ya aka ma sai Allah ya agaza ma wani sana'a ka ce zai rika burin ba ka ga ya kyautata ma saboda ba ka roƙonsa wannan abu Allah Allah yake ba wani abu ya faru kawai ya ba ka wani abu saboda kawai yadda kake jin jiki to saboda haka wannan idan ka kokar ga kai annaba ne za su tura ne yace wanda duniya ce kadai a gaban su to sai Allah madaukakin sarki kuma ya jarrabe ki da abin da zai rika samu ba zai ishe shi ba sai talaucin ke zama a gaban idanka kai dan Allah ka saurara ko gaba Allah sai Allah madaukakin sarki ya agaza ma to wannan shine to sai ce um khairul laka min umurin na'am ya ba ka ba ka jajaye raƙuma mutum yayi yayi da'awa kai kira zuwa ga Allah ko kai karantarwa wani ya kare wani abu to alkhairin yana da yawa yana da yawa ni za mu koya karkashin hadisi fadilatu ali bin abi talib radiyallahu anhu falalata yi da ali Allah ya kara masa yadda wa annahu yabtaki Allahu khaybar ala yadayhi amma albibi cewa Allah zai bude khaybar a hannunsa nabi mu'jizatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wasaqa fi ayni ali bin abi talib mu'jizar annabi lokacin da yayi tofi a idan sayyidina ali fa jabahu Allahu fi waqtiha a daidai lokacin ya warke na uku idan mu'ajiri hidayatin nas girman ladan shiryar da mutane ladan yana da girman gaske alhadisu al wa khamsu mi'a wa thamaniya wa khamsun hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da takwas an salama ta bin al-aqwa radiyallahu anhu qala an gane salama mun yi shi a can baya wanda da aka zo bai ato ridwan shi sauri ya zo ya mu baya ya zo ya muka hannu annabi ya dafa hannun da ya maka baya ya kuma biyo layi shine sallama ta bin al-aqwa laqad radiyallahu ala al-mu'minina to shi tawbiyo biyo layi قال إن كان علي بن أبي طالب تقلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر سيدنا علي يا كسنتي يا زما بايا nan lokacin da za a khaibar wa kana bi ramadu yana da dindimi yana da ciwon ido fa kana ji ana taqallabu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni zan zauna ban bi annabi alaihi salatu wassalam ba fa kharaja ali kamar tambaya yake ni ne yanzu zan zauna kan da annabi alaihi salatu wassalam ya yi wannan gida fa kharaja saboda haka sai na ali ya fito wala hika bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya haɗu da annabi falamma kana maza'ul lailatil lati fataha fi sabaya yayin da yammar da aka buɗe haibar a washe garin da ya yi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ce la udiyan la rayata gadab a wata ruwaya la udiyan la raya zan ba da tuta aw qala ko kuma la ya'khudanna gadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tuta ga wani mutum da Allah da manzon sa ci kansa Allah da manzo suna kansa aw qala yuhibbu Allah wa rasulahu ko kuma shi yana son Allah da manzo yaftahu Allah alayhi Allah zai bude kaibar a hannunsa fa idza nalu bi ali kawai muna haka annabi ya faɗi wannan kawai sai muka ga da ina ali ya zo wa ma narju ba mu tsammanin sa ba ba mu tsammanin sa ba ai wa ma wato ba wa ma narju wa ma nahsibuhu ba mu tsammanin sa ba fa kalu sai suka ce hada ali la kuka sai da ali ya fito ba a dawo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ali da zai tura da mika matuta fa fata Allah alaihi sai Allah ya bude kaubar a hannunsa tsarin bayani ne na wancan hadisi الحديث ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون حديث ندوش كريم يرجع سنة ترى عن سعد بن سعد قال dan dan sa'ad yace da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ta fa'i bata kaga can kafin mu wuce ai dai daga cikin dalilan shi'a da cewa gashi nan har Allah madaukakin sarki ya ce yana son Allah da manzon sa kai suna son sayyidina Ali dai daga cikin dalilan su da suke cewa lallai shi za a bawa halifanci bayan annabi ai ga shi Allah da manzon sun ce suna son sa shi ne abokin da malamin suke ba da wasu ce ai ba shi yake nuna shi kaɗai yake san Allah da wanzu ba sauran kuma Allah da wanzu ba sa san sa ba haka lokacin ofa ɗaya ce kamar misali a zuwa na neman aiki za a ɗau aiki a ce duk wanda ya zai yana da kiredit biyar akwai ba da ingilishi a ciki ya kawo sai wani ya sauri ya ga aka ɗauna sa shi yake nuna ba mai gite shi ba ya nuna haka kawai dai shi ne wanda aka ɗauka dinnan shi ne mai rabo yawwa amma ba shi yake nuna kowa bai da fiye biyar ba sai yi kenan sannan na biyu in wannan kalmar ce to ai ba shi kaɗai haka gaya ba wata rana in za ku iya tunawa hadisin wani ya kyakiya aka yi mara hukunci ya kuma aka kuma kawo shi sai ta akwai wasu da masu wato Allah wani da masu duka da takalmi sai annabi da ya gani ya ce a kar ku taimaka wa shi dan a kansa ba ku san yana san Allah da wannan ba Allah da wanzu suna san sa sai shi kuma wannan kuma ku ce kuma yiwa ba hadifa bane har ake cewa yayi tuban da wato tuba yalwa ingantaccen tuba a wai da aka yawa wata sai zina galibiya saboda haka wannan ba dalili bane wani mai karfi da za a soki wata akai kamar da su dalili ne wai na suka to shi ne yake ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ta fatima annabi ya je gidan na fatima wane mutum falam yajid aliyan fil bayti yana zuwa gidan sai ya rasa sai da ali baya gidan kun gani abinda iyayen mu suke yi da ko da ya yi zare amma ba kamar da ba za ga mahaifi ya tafi gidan yansa kawai rana ɗaya zai ce a kai a je duba mafi yawanci mata sun fi zuwa amma akwai lokacin da zai fushi iska za ka ga wannan ranar ita kanta mata gidan ba ta manta wannan lokacin yana cikin lokutan da ake rike shi mai kyau na cewa baba ya zo kuma baba ga yawa da lokacin ba waya ba kawai sai ya gani in ya je inda wasu abubuwa na gyare-gyare a miki fada a tsora shi a hanya wannan zuwan za su zuwa ne kam mai mahimmanci annabi ya tafi gidan sai da ali eh yana zuwa balan ya jira ali ya bilbai yana zuwa gidan ya tare sai da alwaya a gidan kanka a gidan ka ne domin ba za ka aure matan ɗanka ba wa halailu abu da ikum alladina min aslabikum ba za ka aure matan ɗanka ba saboda haka ba haka ba kai yana zuwa ya je gidan kawai baya faƙali yake aina duna an miki ku kalli wata kalma annabi yake ina dan babbanki ina dan babbanki bari ku ji wata kila mun sai in yi tambaya wata kila za ku gano me yasa annabi ya amfani da kalmar nan kala ce ta ce kana bayyi wa bainahu shay'un an samu sabani tsakanina da ji ba ƙarya take an samu sabani ne tsakanin da da shi ba za ga bani sai ya fushi da ni in ji laraba ba ta gaya wa baban ta sai ya fushi sabani ya ka samu ba kwaji ƙarya sai ta faɗa ta ce ya bata rashin mutunci ba haka ta ce ba sai a ce sabani aka samu tsakanin da shi kuma da ma har ke da hakuri dole a saba kar ka taba auro ɗan mutum ka ce wai dan ka auro ta da gidan malam wani ko alaji wani wai ba za a saba ba kana yin wannan doka kwafta a yi tarbiyyar da karatu ba ko tafiya take a yi bin bawon na mata ta ina gaya ma wallahi sai an zaba ba Allah sai an zaba maka saboda haka idan ka ɗaukawa ba za a zaba ba daga lokacin ka faɗi a yi ɗabi'ar masu ce wannan ka ga dai ƙarshen tarbiyya a gida annabi ne to ga ta ba ta mu da rai kai da wata gida matan ka ma aike ka ce ko jarmanawa to saboda haka wannan shi ne kai in kai da wannan to zaka zauna lafiya ba ba za ki ne je ka nake ko jarmana na ga yawa ne misali da baka yawa to sai ce nan tambayar da nake so yi me yasa annaba ne da rasul sallallahu alaihi wasallam ibu da amiki a dan babban ki ali bin abi talib abu talib babban na babban na da na faduwa ne babban da ne to me yasa aka ita ne a gurin ta abu talib babban waye babban annabi ne to me yasa annabi ya amfani da wannan kalmar me yasa Bida. Na? Da a amince da abin da zai yi. To, kamar hanya kenan, Prof ya ce a amince abin da zai yi. Kamar abin da nake so in ce, annabi ya lura cewa da ‘yar matsala. sai ya fara tuno mata da alaƙa da take tsakani domin ta fara gano to akwai ba alaƙa eh daga yanayin da kawai ya kalli kafin ta yi magana ya gane da matsala ba a gidan to shi ya fara cewa ibnu anniki cewa ya tuno mata cewa akwai ba alaƙa kun ba ki da gaskiya ki tuna cewa kai na ne ba idan kika saba ba ni kika saba domin kai na ne sai ya tuno mata da alaƙa shi da yake ibnu anniki fakaraja sai ya fito a wata ruwayar ma ta haka ita ta gaya mata yana san yana masallaci ita ta faɗa ita na da faɗi ba balan ya kila indi tace ya fita ya iya zama ya iya kwanta ya kailula da ya saba kun san su su magabata har yanzu a Madina ana kailula har yanzu za ka ga lokacin kailula ya zaka ji Madina shiru kowa ya tafi ya kwanta har yanzu wani alƙailula akwai lada sosai a bro eh saboda yana ba mutum karfi ya tashi da dare eh shi za ta bai suke yin sa ai kaga akwai hadisi ma da wasu suna taba shi amma dai hadisi ne da annabi yake cewa qilu fa inna shaytana la taqilu ko da kailula domin shaytanu ba ta yi kailula ba yana ƙara wato ƙarfin gwiwa wajen tashi da dare ba Allah dan wannan baccin yana taimakawa sosai to saboda haka ta ce bai yi kailula waje na ba ina yake cewa man kala kala Allah ba kare ka ba to wannan kala da kailula ce kala ya ilu kailula ta ba kala ya qulu qawlan ba eh man kala kala Allah ba kare ka ba kaga wani ce kai wanda yace Allah ya ce ba wannan ake nufi ba wanda yace Allah yana bacci to ya kafurta na kailula ne eh shine kale yaqilu kailulatan kale yaqulu qawlan ko qilan wannan shine na magana to kun ji to sai yace tace domin baitin kailula a guri na ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسانه sai annabi alaihi salatu wassalam ya kalli wani daga cikin wanda suka rako shi ko wani daban sai ki unzur aina huwa ni ka dubo mun yana ina dubo mun ka ga yana ina faja sai in ji dawo bakala ya rasulullah yace ya bakin Allah huwa fil masjid raqid ina ta a masallaci yana bacci shine raqid a kwance faja rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa muqtaji'un annabi ya taho yana zuwa sai ganci a kwanton bacci yake kai sannan da rida'uhu an fiqhi saboda baccin yayi nauyi ba har mayafinsa ya faɗi daga kuibinsa ya sauka da kuibi in ga mayafi ya sauka daga bangaren jikin ka ai bacci ya fara nauyi yawwa wa sabahu turabu duk kasa ta taba yi to masallaci annabi ba kafin kasa ce shi za a lalle ce wanda ya ciyo banda ya wuya binne saboda kasa ce ba ta yi ba ta razu da ka an ce ana sallah da takalmi to a masallacin da kasa kasa ce a masallacin yawwa eh ka ga ruwan da kawai ka ɗebo takalmin ka ka taho daga can wani guri ka shigo masallacin mutane ka ce annabi yana sallah da takalmi to a masallacin kasa ce to me faru فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه sai annabi ya tsugun Najeriya ka karkade masa wannan kasa la hawla wala quwwata illa billah wa yaqulu yana cewa kum abatu rabi kum abatu rabi to kai baban turbaya taji baban turbaya sai da aljeri ce duk lakabin da aka ba ba sunan da ya fito irin abu turab baban turbaya domin annabi ya gaya masa kum abatu rabi taji ya kai baban turbaya shi za a so tsakanin ka da sirjin ka yanzu akwai girmamawa girma ko da yaushe yanzu akwai girmamawa kuma kai ma za ka ba mutum ya ka tabbatar da cewa wanda zai girmama su ka ba wanda ya da kai ubansa ne yawwa yawwa amma wanda za a zo ya ce baban ki baki da mutunci kuma a ci gaba da zama ai ban ya baki Allah kuwa ban ya baki kuma wai ta ce ai hakuri ake yi hakuri baban ki baki da mutunci Allah ya jauki ai na ga sirkan iyayen mu ne yanzu suna ganin abubuwa sirkan zamanin nan sai hakuri kare kuwa Allah ya jauki to kun gani alaƙar annabi alaihi salatu wasalam da da jirginsa sai na an ma yi ƙazo min alhari ni za mu koya fadlu ali bin abi talib falala sai na an wa sa'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi bi irda'ihi wa mulaqabati da yadda annabi ya tafi gurin sa dan ya kwantar masa hankali haka ake yi idan ka lura mafi yawanci abin da ake yi shine abin da mata dan zabani ne dan kankani in ya faru tsakanin mata da miji in aka zo ko da yaushe shi namiji karfafa ta aiki ita kuma wato mace kyautata ta aiki eh domin ita mai rauni ce ko da yaushe mace dan zakari ya faru sai a gaya mutuwa zaman da ba hakuri aiki hakuri aiki kaga in ka haɗu da iyaye ba ka ganin wani abu da suke wasu iyaye da an kai ka gaban su a matsayin ka na ango kana so kuyar da kai ba zai ja ma aya ba ba aya ba hadisi zai ce to ayi hakuri wannan kalmar ka rubuta ta da ruwan zinare ba za ka gane ta ba sai ka shiga daga ciki fa tadkuru lama aqulu lakum ayi hakuri a wannan zuriya da garuka karka ya zoro cikin ji zaki wallahi i love you to the core zaka zanko you are the only figure in my key you are the golden fish in the river mala har yanzu baka je gurin ba ko bakin ruwan baka je ba Allah saboda haka kawai da ya hakuri gaba ɗaya duk wanda shi ta wai yanzu da zuwa jin wani kasuwa ne a wani hakuri da shi din sai yayi aure ba shi da aure da Allah ku kyale shi ba ku san har yanzu ba ku san waye ba ai ba za ka gane kana da hakuri wace kai aure wallahi da lai ba za a gane kana da hakuri ba sai kai aure na in da ba ma nura ka ji ba nura yana ta magana ko saboda haka wannan shi ne gaba ɗaya ɗabi'ar mata hakuri ne kawai ka yi hakuri shi ta duk wanda ka ganci yana zaune da su kana ta ganin kawai ka kyale wato ya jarumta ta jarumta kasa ta kai yawwa na biyu hudun kulikin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hudun tasarrufi kyawun ɗabi'u annabi alaihi salatu wasallam da kyawun yadda yake tafi da abubuwa na uku zikiru kunyatu sayyidina ali wa hiya abu turab an faɗa alkunya sayyidina ali shine abu turab na hudu jawabi tafaqqud al-abi li hal ibnatihi al-mutazawwija ya halatta mace ya zama dole ba wato a rika bibiyar halin da ya take ciki lokacin da ka kai ta gida kar a kyale ta kawai a daina tunkuda wato tunkuda ne kan turuwa ba daidai ba ɗan bibiyar nan yau da gobe ana ɗora ta abubuwa daban-daban saboda mafi matsalolin da iyayen mu suke samu a yanzu in suka kai yarinya suka kai da shi kenan sai a bawo kawai ita to yi ba za a gari ba yanzu wani wani abu da ya min da hankali satin da ya wuce yarinya da ta zo auren bai jima ko shekara uku ba ba ɗan su ɗaya da ita amma mijin ko gurin bokaye ya suka ba su wani abu oho kawai yanzu abin da yake so da ita so yake ta akwai kawarta irin ba ji yawan zuwan nan so yake ta yi dafi lesbian a gaban ta zai wasu miliyan ɗaya su biyu wallahi azim kamar fim sannan idan suka yi kuma zai rika bin neman ta ta gaba maimakon tsakani da ita saboda haka sai shi wanda yake mun complaint gurin ta tazo biyayya sai yake cewa sai kuwa kaza kaza da take cewa anya akwai sai ce sai ce bari kira shi a gaban ka kai dole yana ta bibiya yana cikin hankalin ta akai sai ta kirawo a gaban ta sa an duri yace mun wallahi malam a gabana ta mai ya maimaita a gabana hankalin sai ya dai ina ji kamar rana ya ce wani na gama karatu ba na tafi ya tare sai yake cewa da esta ce da umma ta ce kai ce wallahi sai ya raba aure ta yaya saboda ne na dan zai rabu mana dan kuwa ai in ka jinna ka lura ita ai ba ta so amma wai wata abubuwa take jin tsoro in ta koma baban ta bai da karfi irin wannan dalilan ba da ka gane yawwa kaza kaza irin wayannan abubuwa na a da ba babu wannan magana to irin wayannan abubuwan da za ka yi ta ji yanzu dan Allah da a ce tana da tsayayyu kullum za ku ji ni zan daura aure ina yawan faɗa cewa wanda zai ɗaukar ba auren wani ko wata a tabbatar da kana faɗa a duk wanda ka san ba za ka kira shi ya zo ba yayin da aka samu matsala kar ka karɓo masa aure wallahi ya karɓo da kansa sai wanda ya da kai mutum ne in matsala ta zo in ka faɗa ko da dan ne za ka yi akan abin ka wata hakuri zai hakura zai zai zai yarda ba saboda ka faɗa yawwa haka ake yi Allah ya dace da mu wannan duniya Allah ta mu zama lafiya Allah ka iya mana rudin da zariya da take cike da tsantsi na wannan zamanin Allah madaukakin sarki ka tsallakar da mu babu fadil sa'ad bin abi waqa babu da zai bayani akan falalan sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu yana cikin farko farkon wanda suka musulunta in domin yana cikin manyan mujahidai kowa da ba san da yawa sa'ad bin abi waqas jari ya sani sannan mutum ne mai hajjan nesa shi ya kokin da annabi ya yi da shi aka yi saboda haka za za mu ji wata abubuwan da aka kawo dangane da shi sa'ad bin abi waqas bar mu jahidi na farko an aisha radiyallahu anha qalat hadisi mai lamba ta dubu ɗari biyar da sittin na aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam tahira wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya kai dare bai bacci ba irin yanayin da za ka kawai bacci ya ki zuwa to sai annabi ya kai dare bacci ya ki zuwa ya hora dare walan ma qaduma al-madina yayin da ya zo madina قال سيدي ليس رجلا من اصحابي صالحا يعرفني الليلة إذا ما أسامون متن mutumin kirki daga cikin sahabbai na da zai zo kawai ya bani kariya ya gadi na yau domin kun san annabi ba a gadin sa duk inda aka yi gadin sai ku ji an faɗa shi ba duk inda zai je ba ba ba ɗebo wato wasu ga su gadi shi sa duk inda aka yi gadin sai ku ji an faɗa kamar yadda muka biya ana abu musa al-ajaj da aka yi wa sai na abubakar albishir ai kun ga da aka da yake gadi ya je wannan lokacin da an zaba ma ba za a faɗa ba saboda lokaci bayan lokaci ake ba zuwa yake zaman da shi saboda tawazu idan yasa akwai suka sani suna zuwa su baki kariya amma sau da yawa zai fitar sa ba ba su sani ba yace ina ba Allah ya koro wani mutumin kirki da zai zo ya bani ya ba gadi na yace ya ina kauta ila da na aisha take wato sai na annabi ne da su tsalan bi gama rufe bakin sa ba kawai sai muka jiyo karar makani muka jiyo karar maki da takobi fakara je ce man haza har ya zo bakin kofa annabi ya ce waya nan fakala ana sa'ad bin abi waqas ni ne sa'ad da abi wa kaza ba annabi ya hada kace ni ne sai ka faɗi suna wani ya zo ce waye ya ce ni ne annabi ya rika cewa ana ana ana ana ni ne ni ne annabi yana kyamar kalma da ke yau duwan da aka kira kare kuma cewa ni ne in kace kai ne ka faɗi sunanka ni ne wani in ba wani ba za a gane ba ka faɗi inkiya wane ne kaza ka faɗa don a gane ko ka faɗi sunan da aka fi sanin ka da shi jitu li ahrusak yace na zo ne gare ka ya rasulullah yace wa naman nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kwanta kwa ya rika bacci wata ruwaya ta ce hatta ta ni ina ga idahu a ce da muka jiwo mun kyaran annabi alaihi salatu wasallam ya saki jiki cewa wani ya zo kansa sallallahu alaihi wasallam to kaga ɗaya kenan na farko shi ne gane annabi na biyu shi ne halin nabi kawo annabi alaihi salatu wasallam ko sai yana da alaka da mahaifiyar annabi shi za yake cewa halin mu'mini kawo annabi ne shi sa'ad bin abi waqas na uku mujabu da'awa Allah yana amsa addu'a ga mun biya a wannan majalisin za ku tuna wata rana wato lokacin da yawa wani a lokacin da sai da Umar yana zagaye ran gadi ya tafi Iraki yaje yace me matsalar ku da gwamna kawai aka samu wani akaran bana mun biya hadisin anan yace ya daga hannu yace ina muna da matsala ne me matsala yace bai iya sallah ba ka je sabo annabi wai bai iya sallah ba me fada fata ne wai bai iya sallah ba sannan na biyu matsoraci ne wai sai a ta'ar muna biyu a ƙasa wai shi ne matsoraci wanda annabi da kansa ya kalle shi a yakin uhudu duk mutane sun tsere saura mutum jaji yana cikin su eh annabi yana yana har da kibi annabi yana fida da abi wa ummi wanda annabi ya ga wannan wai shi ne wani tabi'i ya kalle shi ya ce wanda wai wai matsoraci lauku ya ce wa baya rabu dini kaga ya dage shi da rashin adalci sai na Umar kun san yace a zo da sa'ad ya zo aka faɗi wannan yace ya Allah in ƙarya ya mun Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka kunya ta shi a duniyar nan duk abin da ke lahira wallahi tallahi ba ɗau lokaci ba ko Allah ya kuma tsawon rayuwa sai da ya zamto saboda tsahabar shekaru nan gidansa ta sako ta lullube gidan sannan jin da ya ji maganar mata sai ya zama mutabassiti ba ta kawai yake ya ce wa yara ƴan mata ba ta ai ta guduwa kaga ya zama dattijan buni to saboda ne addu'ar za a gudu a biyuwa ka yayi masa tagi sannan shi ne na ƙarshen mutuwa a cikin sahabbai a cikin muhajiru shi za a guda biyu ba ciki al-muhajiru sannan a ci al-asharatu al-mubashirun bil janna shi ne dai na ƙarshen mutuwa sannan yana cikin mutum goma da aka ba su certificate na aljanna sannan lokacin da fitina ta faru tsakanin muawiya da sayyidina ali shi yana cikin mutanen da ya ce ba ruwansa ba zai shiga ba kowa ba eh kawai tsaron da ba ruwansa shi bai shiga ba kowa ba an gane ko to wannan shi ne bai shiga ba kowa ba to shi daga cikin wato fada'in din take na saboda yana ganin kowa in ji haji musulmi na rigima kuma ka shiga wani to sai ya dawo gefe kawai sai abu abdullahi dan umar ma abin da ya faru kenan akwai wanda duk dawowa suka gefe suka ja faɗan uwa da uba ne ai ba a gida yau waje ne dai ai fata Allah ya shirya su yawwa to wannan shi ne sannan randa aka tarwace a yaƙin uhudu yana cikin mutum sha biyu da basu guduwa wannan ma babban falala ce amma shi ne wani ya kalla yake wa man matsoraci ma yukadu min al-hadith fadilatu sa'd bin abi waqas wa annahu min as-salihin falala sa da abi waqas yana cikin mutanen kwarai bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna man yaqumu ala hiratatihi min as-salihin kuma annabi ne da kanta yace duk wanda yazo ya gadin sa yau Allah ka turo mun mutumin kirki yazo ya gadi na kuma yazo na biyu shiddatu mahabbati sahaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kaunar sahabbai ga annabi eh haka sahabbai ce wani sahabi ba ina ji ba kamar abu su biyar kafin ya musulunta wasu ko waninsa shi ne da yadda ya ga sahabbai suke wa annabi da bakinsa yake cewa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan yake tun da nake ban taɓa ganin wasu mutane da suke son wani ba irin yadda sahabba annabi suke kaunar annabi yace domin ko taki yayi sai shi ake ruwan alwararsa ba a barin da yake kasa yayi ta ba da misalai to shi sa tabewa da karshe shi ne ka taba waɗannan alwajiran annabi to sai yace a na biyu na uku kai anna annabi wa kaifi wa kaifi alayhi an yasaba bi su da irin tsoron da suke dukkan wani abu na muni ya same shi na uku jawabin iftirafi min al'aduwi ya halatta a ba mutum kariya saboda abokan gaba gurin da annabi yake kwance wuri ne da abokan gaba ke tsammanin za su iya kawo hari yawwa na hudu la yunafi al-aqdu bil asbab wal hay'ati wal hadri min al-aduwi at-tawakkul ala Allah daukan mataki da bin tsari baya kore tawakkali kuma yanzu mutum ya zo da abin hawansa ya zo da takalmi sai ya ɗauko ya sa a leda ya tsora a can ba za a ce bai dogara ga Allah ba haka ake nufi ba a ai ɗauko da ya ajiye a can shine dogaro da Allah kullum motarka da mukullai ko abin hawanka shine dogaro da Allah sai ina hawa tawakkal haka annabi ya gaya wani zai ya zo da raƙumi ya wanke annabi ya ce wa gaban wa yace ai ya bawa Allah annabi ya ce ha ko ba ka daure sai ka dogara da Allah haka ake yi sannan na biyar mutara'atu sahaba radiyallahu anhu bi arwahihim lil huffaz ala hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam gaggawar sahaba annabi na wajen ba da rayukan su wajen ba kare annabi alaihi salatu wasallam ana ali radiyallahu anhu kan sai da Allah ya kara masa idan ya ce ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yufaddi rajulan ba'da sa'id sai da ne ce ban taɓa ganin annabi yana ba da fansar kansa akan wani bayan sa dan abi wa kasuwa ko ga ita bai ne suke kalla annabi ce da zaka abi wa ummi ko to ga dukkan wata balala in ji annabi ne ya kalle shi yake mar ki zaka abi wa ummi la hawla wala quwwata illa billah yace samitu yaqul na ji yana cewa ilmi suka wada harbawa idan ka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata za su zama banza gare ka domin a lokacin da aka ce je da ya karya kwari biyu a yakin Uhud kun san jaraba da Allah ya wa mu'mini aka watsi aka yi wa annabi rauni a koransa biyu suka kare gojinsa ya fage kansa hular kwano akai wani yadda ke da ba ya kusa ta shiga kansa an shiga daji hankali amma tsala kamar yadda za mu ji da shi da su sa'ad bin abi waqas suna gaba annabi su ba su gudu ba har sa'ad bin abi waqas yana cewa wato annabi alayhi salatu wasalam duk yace ka daina dagowa dalha ma ya faɗi wannan da ya dago kanka kar su ganka ya rasulullah duk abin da aka harbo su suke kokarin tare shi dalha ma da za mu zo kan nan gaba saboda ta hannu yana kare annabi sai da hannun ta yi gaji saboda tsaba harbi kawai dan Allah je ka zagi wa'annan Allah ya kyale ka jawazu tabdiya bil abawai mal kadu min al hadith halaccin yin tabdiya wato ba da banza wato bil abawai da iyaye biyu na biyu fadilat sa'd ta bil abi waqas fadilat sa'd ta abi waqas radiyallahu anhu hadisi na gaba an sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu qala jama'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam abawai yawm uhud ta ta ji wa kafin bi to annabi ya hada mai kiyayen da guda biyu sun zama kan ta gare ni ranar da aka yaki uhud to shi ne karshen wato koki karshen wato a mizar da kaɗan da aka kawo daga cikin falala ta sa'ad bin abi waqas sati mai zuwa sai mu canji talha da zubairu bin al-awwa radiyallahu anhuma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana kamar yadda muka sani cewa akwai yan uwa da suka yi da goma shi mun fara karatun littafin siyawar ramadan jiya kuma an samar da littattafai da yawa yan uwa wani ya sai goma wani ashirin wani talatin ma to muna roƙon Allah mu rawakin sarki an sai littafin guda ɗari kuma za mu karu insha Allah sati mai zuwa za a ƙara muna roƙon wanda suka yi wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin Allah ya biya musu bukatun su da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa akwai yaya zarewa na gan shi can ya zo baya satin da ya wuce wajen kwana ma goma kenan mahaifinsa ya rasu a nan wajen sabila da shaɗe yana halatta karatu ga gaske a waye azumi to muna roƙo Allah ya yabe masa Allah ya bada hakuri da juriya abin da ya bari kuma Allah ya kula da su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su da gafara dan ta mu ta zo Allah ka sa mu kuna da kyau da imani marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai wanda ƴaƴan su ke jarabawa wasu suna kasar waje wasu suna nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su sa'a karatu Allah ya habaza musu duk wanda suke jarabawa a gida da waɗanda suke neman admission da masu neman sana'a Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan na'am Oke akwai lakta da aka shirya za a yi ranar Juma'a na malaman mu za su gabatar Profesa Abdulkadir Ismail, Dr. Umar Indabawa, Malam Lawan Abubakar, Malam Yahya Shehu Mai Mota, Dr. Ali Yunus, Barista Ishaq, sai Sheikh Kamis Nasiri. Kusan su takwas ne na manta bayan da tsawon na takwas. To duk za ta halarci wannan lakta insha Allah ta'ala a masallacin Hidaya. Za a yi magrib zuwa isha da ranar juma'a nan da zuwa insha Allah ana da yake kowa da kowa muna roƙon Allah lokacin da yake nuna mana lokacin Allah lokacin da yake amfana da mu da abin da za mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين